بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Asabar uku ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda a jiya mun tsaya aya ta tara a cikin suratul muzammil yau kuma da ikon Allah da iyawarsa za mu tashi aya ta goma mai Allah ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا
Allah madaukakin sarki ya ce ma annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasbir ala ma yaqulun kai annabi kai hakuri dangane da abin da suke fada abin da kafirai suke fada maka na izgile da ba'a da ƙaryata ka da sifanta ka da sifofi wanda ba su dace da kai ba kai hakuri akan haka ka kyale su hakan kai ya hana ka yin da awakka hakan kai ya hana ka kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki wa hajurhum hajaran jamila sannan ka kaurace musu kauracewa mai kyau wannan kafin a wajabta jihadi kenan وذرني والمكذبين الله يشم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذرني والمكذبين برني والمكذبين دما سكرية القرآن من جرم أولي النعمة ما أبوتا نئما ديلوا وند الله يباس أرزكي ومهلهم قليلا يمس دنداكو كدنزاس زو سجير بسا كما كون أبند سكينا كافرش إن لدينا أنكالا وجحيما للي أورم موسى الله ankalan akwai mari kala-kala wanda za mu ɗaure su da shi wa jahiman da wutar jahannama da muka yi tanadinta game da wanda suka kafurce wa ta'aman za gussatin sannan akwai abinci da muka tattale shi game da wanda suka kafurce mana wannan abincin za gussatin abinci ne mai makura idan ka haɗe shi zai tsaya a makogaro ba zai sabka a cikin ciki ba sannan ba zai fito ba idan kai niyya ama yadda shi shine za ghussatin wa azabun alima sannan da azaba mai radadi akan duk wanda suka kafirce yawma tarjuful ard ba su labari dangane da ranar da ƙasa za ta girgiza ta raurawa wal jibal haka duwar watsu duk girman su da yadda suke kafa a cikin ƙasa za su raurawa su girgiza tare da ƙasa wa kanat aljibalu kasiban mahila a wannan yinin duwatsu za su kasancewa kasiban wani tudu na yashi mahilan abin bashewa ina fata mun gane yadda kuke ganin duwatsu a yau da ƙwarinsu da ƙarfinsu idan tashi alkiyama ta zo duwatsu za su baje su narke kai kace ba taɓa yin su inna arsalna ilaykum rasula lalle mu kam mun turo muku da manzo ku mutanen makka shahidan alaikum mai ba da shaida ne a gare ku wanda suka yi imani da shi da wanda suka yi imani da shi kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka turo da manzo zuwa ga fir'auna yadda muka turo annabi Musa zuwa ga fir'auna da sako na manzanci ya kira shi zuwa ga Allah ya kira shi zuwa ga kadaita Allah ya kira shi zuwa ga ya yanta banu Isra'ila daga kankin bautar da yake musu haka kuma mutanen maka muka turo muku da manzo dan ya kira ku zuwa ga Allah yana wanda ya bi shi zai zamanto abin tsira gobe alkiyama wanda zai kangare mishi ya kafirce mishi zai game da sakamakon kafircin shi a gobe alkiyama haka muka tura muku manzo irin yadda muka tura ma fir'auna manzo shine annabi Musa alaihi salatu wassalam fa asa fir'aunu rasul sai fir'auna ya kangare ma manzan nan da aka tura mishi shine annabi Musa fa akhadnahu akhdan wabila sai muka damƙi fir'auna akhdan wabila damƙa mai tsananin gaske ta hanyar darmiyar da shi da wanda suka yi koyi da shi a cikin ruwa fa kai fatattakuna in kafartum yauma yaya za a yi ku iya ba kanku kariya idan kuka kafurce ma Allah madaukakin sarki dangane da yinin da ya ja'alul wildana shi ba yakan mai da yara ƙanana masu furfura ya za a yi ku ba kanku kariya ya za a yi ku kare kanku game da wannan wuta a wannan yinin mai tsanani da firgicin da zai sa kaga yara ƙanana sabon aihuwa sana dauke da furfura saboda tashin hankalin gobe alkiyama as-sama'u munfatirun bih a wannan yinin na tashi alkiyama zaka ga sama munfatirun bih ay munfatiratun bih za ta tsatsage ta daddare a cikin wannan yinin na tashi alkiyama kana wa'duhu maf'ula lalle alkawalin Allah madaukakin sarki ya kasance mafulan abin zartaswa ne sai Allah ya ce inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce inna hadhihi tadhkira lalle wannan sura da abin da ta kumsa gaba ɗaya a cikinta tadhkiratun wa'azi ne da jan hankali faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila duk wanda ya so daga cikin ku sai da ke hanya mai kyau zuwa ga ubangiji shi hanya da za ta sa ya tsira gobe alkaya wannan aya kwaɗai ta suwa ne ga mutane cewa su bi hanya madaidaiciya su miƙa al'amuransu zuwa ga Allah su yi imani da Allah da annabin shi su yi aiki da abin da ya kore su ba wai ana ba mutum zaɓi ba ne ba in ya ga dama ya yi in ya ga dama kar ya yi saboda inda haka ne to abin da aka yi tanadi na narko kaga zai zo ga wanda suka ƙi yin abin da aka ce su da haka kenan kwaɗai ta suwa ne faman sha attakhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya so daga cikin ku to ya riki hanya tafarki mai kyau ya zuwa ubangiji shi madaukakin sarki inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl lalle ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'lamu ya riga ya san annaka taqumu adna min thuluthay al-layl lalle ka kan tashi da daddare domin yin sallah ka sallace adna min thuluthay al-layl abinda bai kai ko ya kasa ga thuluthi biyu na dare ba kaso biyun dare kenan wa nisfahu ko abin da bai kasa ba ga rabin dare wa thuluthahu ko abin da bai kasa ba ga kaso ɗayan ukun dare wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kuma Allah yana da masaniya dangane da wasu kaso daga cikin al'umma ka sahabbanka da suke tashi su masana raya dare wurin yin sallah wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah madaukakin sarki shine wanda ke kaddara dare sannan shi ke kaddara safiya bi ma'ana Allah shi ke kaddara lokutan dare wasu lokutan kaga dare ya yi tsawo a wasu lokutan kaga dare gajere ne haka Allah shi ke kaddara lokutan safiya a wani yanayin kaga safiya ta fi dare tsawo a wani lokacin kuma kaga safiya ba ta kai tsawon dare ba shine wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima allan tuhsuhu Allah madaukakin sarki ya san da cewa ba za ku iya kiyaye ba sallar dare da za a wajabta muku ita a matsayin wajibi ina fatan mun gane wasu malamai suka ce alima allan tuhsuhu Allah ya san ku mutane ba ku da kudura ta iya kiyaye gabaɗayan lokutan zamani kiyayewa wanda yake ta kirki shi yasa bai kallafa muku hakan ba fakara ma ta yassara min alquran dan haka ku karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alqur'ani mai girma alima an sayakunu minkum marda kuma Allah ya san tabbata za a samu daga cikin ku wanda yake maras lafiya ne suna da uzurin da ba za su iya tashi su raya dare ba wa akharuna yadribuna fil ard da wasu da za su fita a cikin sassanin ƙasa don neman abin rayuwa ne da gobe yabtaguna min fadlillah suna nema daga cikin falalar Allah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kasan daga cikin ku sun fita suna masu yin ɗaukaka addinin Allah ta fuskar yin jihadi faqra'u ma tayassara me don haka ku karanta abin da ya sauƙaƙa minhu na daga alƙur'ani mai girma yana irin waɗanda ba su da lafiya da wanda suka fita fatauci da wanda suka fita jihadi fi sabilillah mutane ne wanda akwai wani abin da ya shagaltar da su na rayuwa da makamantansu ko kuma jihadi to ba a wajabta muku kiyamun laili ba ta yadda in ba ku yi ta ba kuna da laifi sai dai in kuna da dama ku karanta abin da ya sauƙaƙa minhu na daga alƙur'ani bi ma'ana ku yi kiyamun laili abin da ya sauƙaƙa raka'a biyu ce da makamantansu rabin dare ne sulusun dare ne ko ɗayan kasan ukun sulusun dare ne ku sallaci wannan za ku samu falala da lada mai yawa a cikin shi faqra umma ta yassara min wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah wa atu zakata sannan ku ba da zakkar dukiyoyinku wa aqridu Allah qardan hasana sannan ku baiwa Allah bashi mafi kyawun bashi mafi kyawun bashi shine ka ciyar da dukiyarka don tallafa mu addinin Allah Allah kuma zai mai maka da abin da ka ciyar sannan kuma maka tanadin lada mai yawa gobe alƙiyam wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar dan kawunan ku na daga alkhairi to za ku samu wannan abin a wurin Allah madaukakin sarki huwa khairan a matsayin mafi alkhairi wurin ku mai girma wa a'zamu ajara da lada mafi girma wastaghfirullah ku nemi gafar ubangiji ya gafarta muku laifukan ku inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi mai yawan yahiwa ne ga neman afuwa da yahuwa wurin Allah a wannan aya Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da mutane cewa su ciyar da dukiyoyinsu ba abin da zuciya take jin wahalar yin shi kamar ciyar da dukiya ina fata mun gani dukiya da kuke ganin ta nan tana da mummuna alaƙa da zuciya alaƙa ta da zuciya abu ne mai ƙarfi shi yasa ake yawan kwaɗaitar da mutane da ciyar da dukiyoyinsu mutane game da ciyar da dukiyoyinsu sun kasa kashe biyu wasu mutanen Allah ya ɗabi'ance su da ɗabi'a ta kyauta abin cikin jininsu yake don haka za ka gaba ya jin tsoron kyauta in nawa ya samu zai iya bada su ina fatan mun gane zai iya baka abin da ke aljihun shi alhalin baya da na gobe shi wannan ana samun ɗaiɗaiku daga cikin mutane kamar da ku kun san haka wani mutumin kuma game da dukiya kamar mayin ƙarhe yake ya rike ta baya saki baya bada ina fatan mun gane to ana son ka koya ma ranka ko da kana daga cikin masu riƙe dukiya baka bada ya za a yi ka koya ma ranka ka tarbiyantar da ita wurin yin kyauta da yin alkhairi shine ka daure kana badawa koda da kaɗan kaɗan yau ka bada duk da baka jin daɗi kana jin wahalar bada daure bada gobe bada jibi ka bada sai ka ga zuciyarka ta saba da abin da da tana kyamashi ina fatan mun gane saboda zuciya da kuke ganin ta kamar yaro karami ne yayin da aka so yaye shi in ba a yaye shi fa zai girma yana shan nono amma idan aka hane shi tun yana ƙi yana damuwa yana takurwa har sai ka ga ya dangana ya bari to haka zuciya take idan kana tirsasa ta kana damunta da yin aikin alkhairi na filfili ne na bayan salloli da ke da wahala a yau sadaka ce ta dukiya da makamantansu na ayyukan alkhairi idan kana takura ma zuciya kana matsa mata yau da gobe zaka ka ciwo kanta tana yarda da abin da kake karaman misali yanzu ba muna cikin watan ramadana ba ai ana sallar tarawih ka diba ka gani yau da fara sallar tarawih yau ayi gobe ayi jibi ayi kafin ayi sati biyu sai ka ga sallar tarawih ta zan jikinka ta yadda idan ka rasa ta zaka gaba kashin taki sai kaga yan ramadan na shirin karewa kamar kai ya kare saboda ka alakantu da sallar tarawih da kiyamun laili zuciya ka tasowa kan tsaya da haka to haka ake horar da zuciya wurin ciyarwa da infaki kuma kamar yadda muka sha faɗa ne wallahi dukiya ba ta da wani amfani idan ka tara ta matukan baka ciyar da ita amfanin dukiya shine ka ciyar da ita ka shigar da ita fi sabilillah shine zaka tarda a wurin Allah ya maka tanadin lada mai girma huwa khairan wa a'zam ajra abinda ka ciyar ke ina fatan mun gane amma in ba haka ba ba za ka samu wani sakamako a wurin Allah hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullah qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi waye daga cikin ku wanne ne dukiyan magadan shi tafi soyuwa a gare shi sama da dukiyarsa shi karan kansa halu ya rasulullah sahabbai duka suka ce ya ma'aikin Allah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi ai babu wani daga cikin mu anan sai dai ka samu dukiyar shi tafi soyuwa a gare shi sama da dukiyar magadansa yana ya fasan dukiyarsa sama da abin da zai bari magadansa su gada qala sai annabi ya ce da su fa inna ma lahu ma qaddama to ku sani dukiyan mutum ita ce wadda ya gabatar wadda ya ciyar wadda ya sadaka da ita wadda ya alheri da ita wadda ya bada aka aka doka kalmar Allah da ita wa malu warisihi ma akhara dukiyan magajin shi kuma ita ce dukiyar da ya bari dukiyar da bari ita ce dukiyar magaji kenan inda gaske ne a yau mun fi son dukiyanmu da abin da zai amfane mu gobe alkiyama sama da dukiyar da za mu baro mu magadanmu to mu aikin alkhairi a cikin wannan dukiya ina fatan mun gane kenan mu raba biyu ma alal aqal ka ciyar ka tanada saboda yana da kyau ka bar mu magadanka wani abin da za su gaje ka ta yadda ba za su koma mabarata ba bayan mutuwar ina fatan mun gane amma kuma ka ciyar shigar da dukiyarka ba da ta fi sabilillah wannan shine zaka iske sakamako a wurin Allah na kaciyar fi sabilillah ina fata mun gane amma abin da ka bari na magada duk yawan shi za a rabe musu bale ma yanzu muna cikin zamani na kangarewa da lalacewa al'umma da jahilcin da ya mamaye su na cewa idan mutum ya mutu ma a ƙarshe da wuya ka ji magadan shi suna tambaye yana da bashi bale su biya masa bal ma wasu sun sani sai su ƙi su biya mishi bashi nawa ya faru haka ko ko nawa ne daga cikin mamatan mai yau sun fara aikin alkhairi ga yanan sun ƙi su kasa shi tare da cewa suna da yalwa da dama ta su da wannan aikin alkhairi sawa'un masallaci ne makaranta ce rishiya daga cikin ayyuka dai wanda za ka samu alkhairi gobe a wurin Allah sun kasa su kammala shi tare da cewa suna da damar su kammala shi sai su mutu su bar shi sai ɗiyan su gagara kammala wannan aiki nawa aka sha samu daga cikin magada wanda halin su haka yake nawa ne ma a ce da su ku zo a ida ma mahaifinmu wannan aikin watakila zai samu lada a kai sai ce a'a dan mi bai kammala kayan shi ba lokacin da yake da rayuwa tunda bai kammala ba kam shi ya sani kaga babu tausayi babu jin kai wanda idan mutum ana biyarsa bashi ya mutu ya bar bashi wajibi ne dole ne a biya masa bashi cikin dukiyarsa ko da babu abin da zai saura akan magada ina fata mun gane ta yadda idan ya mutu kuma bai da bashi kaga dukiyar da zarafin magada haka kuma idan ya baro ku da bashi za ku biya wannan bashin ko da sai kun ciro daga cikin aljihunan ku daga baya haƙƙin shi ne wajibi ne a biya masa idan kuma ya riga ya yi wasiya na cewa na yi wasiya ko da bayan mutuwata a aikata haka kaza daga cikin dukiyata a yi kaza a ba na kaza ya ambata a matsayin wasiya ya rubuta ya aje ko ya faɗa ma wasu wanda akwai shaidu na gaske akan hakan wajibi ne a cire wannan wasiya daga cikin dukiyar shi matukar dukiyar nan bata wuce kaso ɗayan ukun dukiyar shi ba ina fata mun gane shine aka ba shi dama yi wasiya da shi kaso ɗayan ukun dukiya in sun wuce kaso ɗayan ukun dukiya to sai a ɗauki kaso ɗayan a haƙura da sauran sai a zartar da wasiyar shi ina fatan mun gane don haka din mai son dukiyar shi ba ta magadan shi ba to ya aikata aikin alkhairi shi zai sa ya samu lada mai girma gobe a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine karshen wannan sura suratul muzammil za mu shiga a cikin suratul muddassir suratul muddassir sura ce makiya da ke da ayoyi 56 sannan mafi girman abin da take tattaunawa da shi shine fuskantar da taujihi na musamman game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga rayuwa ta haƙuri da jihadi da isar da da'awa Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lilliba ana nihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qom tashi fa anzir ka gargada al'umma ka dangane da azaba Allah madaukakin sarki mai radadi wa rabbaka fakabbir sannan ka girmama ubangijinka madaukakin sarki wa thiyabaka fatahhir sannan tufafin ka ka tsabtace su ka tsarkake su daga barin datti da najasa wasu malamai suka ce asiyab ana nihin nan zuciyarsa bi ma'ana ya tsarkake zuciyar shi daga bautar duk wani abin da ba Allah ba zuwa ga bautar Allah shi kadai war rujuz fahjur sannan ar rujuz gumaka da datti fahjur ka kaurace musu ka nisance musu wanda dama kai ka nisance su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tamnun tastakfir kada ka yi kyauta da nufin a maido maka mafi yawa sama da abin da ka baya ina fatan mun gani yana in za ka kyauta ka bayar dan Allah kar ka yi kyauta da niyya in za a maido maka a maido maka mai yawa irin yadda ake biki a yau ina fatan mun gani sai ka ba mutum kaza a tunaninka in zai maido ko ya linka ko ya dada akan abin da ka bada wannan bai dace ba in har za ka yi ka yi dan Allah kai dan neman yarda Allah dan neman kusancin Allah ba ruwanka da abin da zai maido maka in ya baka mafi yawa sama da naka alkhairi ne amma ba da wannan niyya kai ba amma kar kai da nufin hakan kawai ina fatan mun gane haka wasu malamai suka fasarta wasu malaman suka ce abin da ake nihi da fala tamnun tastakthir kada ka dinga gorata ma Allah madaukakin sarki yawan aikin da kake yi ina fata mun gane ka rika ga aini ne masallacin kaza na yi rijiya wuri kaza na yi makaranta kaza na ciyar da kaza kaza ma ni na yi shi yiwuwa ya baka damar yin haka in Allah bai yama muwafaka ba ka iya kai karkarin ka gorata ma Allah madaukakin sarki ayyuka na alheri da kake Allah shi ya yi ka shi ya hore maka ya baka damar yin aikin alheri ina fata mun gane haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce wala tamnun tastakfir kada ka dinga ba mutane ababe na alkhairi kuma daga baya ka dinga gorata musu shi ma bai dace kamar mutum alkhairi ka ce ni na mushi kaza ni na bashi kaza ni na sai mushi mota kaza ni na yi kaza da makamantansu duk bai dace wa li rabbika fasbir kuma ka yi hakuri game da ubangijinka game da duk abin da Allah ya dora maka na yauni isar da manzanci wanda kalkashin isar da manzanci akwai kalubale masu yawa za a zage ka za a hantare ka za a maka izgili za a aibanta ka da makamantansu to ka yi haƙuri da ubangijin ka maɗaukakin sarki akan dukkan abin da za a maka in dai akan sabilin kira ne zuwa ga Allah da isar da manzanci fa'iza nuqira fin naqur fa'iza nuqira fin naqur idan aka yi busa fin naqur a cikin ƙaho da an naqur ana nufi da shi ƙaho kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce imamu mujahid shi kuma ya ce abinda ake nihi da annako wani abu ne mai sifa kamar ta ƙaho hadisi ya tabbata a cikin a cikin sunan tirmidhi da sanadi mai kyau ana abi sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ce kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al qarn yaya za in ni'imtu da jin dadin rayuwa bayan ma'abucin ƙaho ya riga ya sanya ƙaho a cikin bakinsa wastama al-izin yana nan yana jiran izini na Allah madaukakin sarki mata yu'maru mata yu'maru bi nafhi fayanfa yaushe za a ce mishi busa yayi busa bi ma'ana nabi ce zan ji dadi ya zan ji dadin rayuwa in more mata alhalin mala'ikan da aka wakkala shi ya busa ƙaho ya riga ya aza ƙaho a bakinsa umarnin Allah kawai ke sha a ce busa ya busa yana busa haku ba wanda zai yi saura a cikin doron ƙasa masu rayuwa duka za su mutu gaba daya shine fa'iza nuqira fin naqur idan aka yi busa fin naquri a cikin ƙaho fa zalika yawma idhin yawmun asir to wannan yinin yini ne mai tsananin gaske alal kafirin akan wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki ghairu yasir ba yini mai sauki bane imana yinin tashi alqiyama yini ne mai wahala yini ne mai tsananin gaske ga wanda suka kafirce mu Allah yini ne wanda baya da sauki ko kadan ga kafirai ko munafikai ko da suka kangare mu Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممجودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ألا تذرني ومن خلقت وحيدا برند وندنا حلتشيش وحيدا أمسئن أينشي baya da dukiya balle ƴaƴa shine Walid ibn al-Mughira dan ayoyin sun sabko suna tattaunawa ne akan wannan kafirin da ake ce mishi Walid ibn al-Mughira Allah ya ce ma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dharni qalini kawai wa man khalaqtu wahida da wannan wanda na halitta shi kadai bai da dukiya bai da ƴaƴa wa ja'altu lahu malan mamduda sannan na ba sa dukiya mamdudan mai yawan gaske dan mamdud daga madda ne allazi bi ma'ana zada fi shay'i min mithli dadi akan abu kwatankwacin abu ina fatan mun gani Allah ya ba su dukiya mai yawa wa banina shuhuda sannan Allah ya ba su ƴaƴa shuhudan wanda suke tare da shi dan shuhudan jam'i ne na shahidun wanda bi ma'ana hadirun imana suna halarce suna tare da shi a inda yake garin makka Allah ya ba shi dukiya sannan ya ba shi ‘ya'ya ‘ya'yan suna nan tare da shi wasu malamai suka ce Allah ya ba shi ‘ya'ya mazaje guda goma wasu kuma suka ce guda goma sha uku daga cikinsu guda uku ne kawai suka musulunta da khalid da hisham da umar ina fata mun gane kenan kaga Allah ya baka dukiya babban ni'ima ce sannan ya baka dukiya mai yawa sannan ya baka ‘ya'ya mazaje ƙarfafa guda goma ko sama da goma kuma a ce ‘ya'yan naka duka suna inda nanka ko kuma a garin da kake kaga babban ni'ima ce ina fata mun gane wa mahattu lahu tamhida sannan na shimfiɗa masa duk wani sababi na samun jin daɗi na wadata da samun mulki da jin daɗi matuƙan mahadawa Allah ya shimfiɗa masa ya yassara masa al'amuransa ina fata mun gane ni'ima ce Allah ya baka dukiya sannan ya baka ƴaƴa ni'ima ce Allah ya baka ƴaƴan da suke tare da kai ko da yaushe ba za su tafi su barka ba ina fata mun gane shi yasa yana da kyau ga duk mutumin da Allah ya bashi dukiya sannan ya ba sa ƴaƴa ya yi ƙoƙarin tattale ƴaƴan nan nasa ya koya musu addini sannan ya koya musu yadda ake sarrafa dukiya ya tsinda masu a cikin dukiyar shi sai kaga an samu zaman lafiya sai kaga sun masa biyayya sun masa da'a sai kaga kuma suna masa abin da yake so cikin haɓaɓɓakar dukiyar nan tasu ina fata mun gane amma idan ya zamanto ko da yaushe kana korar ɗanka a cikin dukiyarka kana hantar shi akwai ababen da ya kamata a ce ya mura a matsayin shi na ɗan mai hali ka ƙi ka masa to ƙarshe zai bijire maka ne yarshe zai bi duk wata hanyar da zai sa ya mamaye dukiyar ka je can ita ina fata mun gane ba laifi sanar da shi addini na farko kenan na biyu koya mishi karatun zamani da zai iya sanin sana'a da lissafi sashi cikin dukiyarka ba shi tsaro na musamman kai shi mataki na farko kar ka sa shi gaba ɗaya shine mai kula da ita ko mataimakin mai kula da ita sa shi mataki na farko ya ɗanɗani wahala ƙalƙashin masu wahala don ya gano ashe tara kuɗi yana biyo bayansa shan wahala don haka idan ya same su ya kiyaye ba zai ɓannata su ina fata mun gane ka sawo su cikin dukiya ka kenan amma ka kora ɗanka kai ba kai karatu ba kuma ɗan naka ma matakin karatunsa ya fi naka ka matsa masa sai ya tafi makaranta tura shi Najeriya tura shi ina ne dan kai ka kaɗaitu da dukiyarka alhalan ɗan naka bai da wani aibi ko laifi to ƙarshe wannan ɗan naka ba abin da zai maka fata sai ka mutu a raba dukiyar su more kawai nawa ne daga cikin ayan mai kuɗi a yau suke fata ina ma da iyansu su mutu su mutu giwa ta kwanta a sha nama ke haka suke fada ko baban ya mutu tunda ba ya rike ya hana baya badawa nawa ne daga cikin ayan mai kuɗi wanda yana da jarin da zai iya ba su su sarrafa suna can daji suna neman zinariya su samu ko su rasa nawa ne yau addabai tare da cewa wannan 'ya'yan fa sun san ciwon kansu wasu daga cikinsu sai iya sarrafa dukiya amma ba zai iya ba su ba to taya ba za su maka fata mutuwa ba wannan ma idan ya san bai da lafiya bai yarda ya'yan shi su yi jiya shi saboda ya san abin da ke tsankan shi da ya'yan shi ya san in sana iya su zartar da shi kawai a daka mishi kwalba a mishi garin kwalba a bashi shi cikin jiya hutu kawai wucewar Allah ke shi mai kare da haka kenan Allah ya baka dukiya da ƴaƴa ka kula da dukiya ka kula da ƴaƴanka ka koya musu yadda ake sarrafa dukiya ina fatan mun gane ko shakka babu yana da kyau yayi lakwal yayi karatu amma in ka tashi sa shi lakwal kakka sa shi wagga lakwal ta bilik ta kowa da kowa ta gwamnati ta yi kyauta ba dole bane ya samu karatu kuna gani a yanzu yajin aiki ya yawa babu karatu kai shi tabiya mai nagarta wadda zai sami ilimi mai kyau a ciki ta tarbiyyar ma kula da malaman da ke cikin makarantar suwa ne mutanen kirki ne ba wai ka je ka ɗauki ɗanka maka kai shi makarantar kiristoci kai ka ga turawa suke kawai karatu wurin yau turawa duk ba su suka halaka nijar ba gaba duk su suka rosa ilimin nijar ya ja da baya su suka kisa bar a koya ma talakawan nijar karatun da ya dace da su ta fuskar yanayin da suke zama na ƙasar nijar ka gaya mana arzikin Nijar da abin da Nijar ta mallaka na arziki a ina ake koya ma yaro su bale san abin da kasar ta mallaka na arziki an taba koya muku shi ba a gaya muku shi sai da ta baku labarin suka gan Musa da su bartayin da suka wuce wanda sun fara mu kansu komai ba bale al'umma musulmi ina fata mun gane kenan ka tashi ne mallakon sashi na kullu mai nagarta malamai na kwarai mutanen kirki ba fasikai ba ka kai shi a koya mishi karatu a koya mishi ilimin zamani ya zama mutum fitacce a cikin abin da shi ilimin zamani sannan ka zo ka sanya shi a cikin dukiya bar shi ma kar ya koyar dan ba ni ganin mai hankali wanda ya wadaci kuɗi zai bar ɗan shi zan mushallafa talaka kenan wallahi in kana neman talaka fucik bisi ka mushallafa masu koya premier jika sabai ake basu a wata masu koya college bisu wuce jika ɗari ba kai ka gaya mana mutum da sai ya kwana talatin a bashi jika ɗari mawadaci ne baya da wani aiki sai wannan kuma an hana shi wani aiki sai wannan ba talaka bane ba amma yau a aliyar dan Nijar da an cewa na ma'aikacin gwamnati ne mushalla kwani zai ce masha Allah ba mawadaci ne kenan wallahi talaka ne to kai mun jika dari mi za ta amfana masa in yana da iyali nawa za su ci a ciki nawa zai biya haya an bai mallaki gidan zama ba in yana da abin hawa mashin ko mota nawa zai zuba mata na mai ciki nawa za su saura to wannan fa darurar rayuwa fa to za a shi daɗi eh kashi sai dai gansu zai rika daga musu hannu kawai baya da dama ya ci su saboda kasafin kuɗin shi bai sai ci kaji da su ba ga rashin lafiya idan ta bujiro kuma me zai raba musha da bashi ku gaya mai babu wanda in za a yi adalci ba wanda ya kamata a bunƙasa ma a ba su albashi mai tsoka sama da mushallin lafar duk wanda ya biyo ya wuce ya babban matsayi sai da ya biyo ta ƙasa su sanda ya zan babba don mi ba za a girmama su ba girmama mushanni da ba su babban albashi fiye da na kowa zai sa a yi a gurace neman ilimi a zan masu ilimi amma idan mushe kaskanta waye zai gurin ya zan mushe Allah ke shi mai kare yanan Allah ya baka dukiya baka yaya tattala dukiyar nan tattala yayan ka sawo su cikin dukiyar ka a mori gaba ɗaya kafin ka mutu saboda in ka mutu dukiyar ta su ci ina fata mun gane wa man hatu lahu tamhida thumma yatma'u an azid sannan wai daga baya har yana kwaɗayin in daɗa masa a cikin dukiya da 'ya'ya kalla abin da yake gorata nan kara masa dukiya da ba zai taba samuwa ba abin da yake so ba za a taba sama mai da shi ba innahu kana li ayatina anida saboda shi ya kasance dangane da ayoyin mu anidan mutum ne mai girman kai mutum ne mai kwarin kai mutum ne wanda baya sallama mu ayoyin mu sa'urhiquhu sa'uda Allah ce daga karshe sannu zan wahalar da shi matukar wahalarwa wasu malamai suka ce sa'urhiquhu zan gajiyar da shi sa'udan ta hanyar hawa wani dutse a cikin wutar jahannama sai ya haushi ya kai kololo sannan ya rubto ya faɗo a cikin wuta innahu fakkara wa qaddar lalle shi fakkara ya tsaya ya yi tunani wa qaddara ya hayya a abin da zai faɗa a cikin zuciyarsa walid ibn al-mughira lokacin da mausimi ya zo na cewa larabawa za su iso garin makka ake neman wace hanya wadda za a biya aibata manzo Allah a aibata alkur'ani aka neme shi aka so a bashi dukiya don ya faɗi wata magana mummuna game da alkur'ani sai ya faɗi wasu kalmomin da masu biya annabi ma ba su faɗe su ba wurin yaban alkur'ani ya ce kaga wannan alkur'anin ba sihiri ba ne ba saboda baya kama da sihiri ba waƙa ba ce saboda ni ƙwararre ne cikin sanin waƙar larabawa waƙenta da zubanta ba waƙa ba ce ya fi ƙarfin waƙa ya ce wannan ƙur'anin da kuke gani saman shi kai ka ce ‘ya'ya ne na marmari masu kyawu daɗin ci sannan ƙasan shi ka ce kurama ne suke gudana ƙarƙashin shi ya yaba ƙur'ani matuƙar yabawa sai suka ce to dole yanzu ka faɗi wata magana da za ta rusa abin da ka faɗa in ba haka ba mutane za su imani da annabi da alƙur'ani mai girma to a wannan lokacin sai dinga tunani shine Allah ke ba mu labarin shi ana innahu lalle shi walid ibn mughira fakkara ya tsaya yayi tunanin da mi zai aibata alqur'ani mai girma da mi zai aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qaddara ya hayya azance ya kimsa shi a cikin zuciya wanda zai aibata annabi wanda zai aibata alqur'ani mai girma fa qutila kaifa qaddar Allah ane shi la'ana ta tabbata a gare shi kaifa qaddar ta yaya ya shirya wannan zance ya kumshe shi wanda zai aibata manzon Allah ko ya aibata alqur'ani da shi thumma qutila kaifa qaddar sannan an dada la'anar shi akan la'anar da aka masa kaifa qaddar yaya aka yi tattali wannan kalmomin da ya aibata manzon Allah da su ya aibata alqur'ani da su bayan ya san abin da ya faɗa ba gaske bane thumma nazar sannan ya dibi mutanen shi ya hange su gaba ɗaya yana tunanin me zai faɗa thumma abasa wa basar sannan ya game fuska shi saboda takura da damuwa wa basara ya ƙara game fuska thumma adbara wastakbar sannan ya bada baya ya girman kai faqala in hadha illa sihr yusa yace alqur'ani ba komai bane ba face sihiri ne da ake rawaitowa daga wani zuwa wani zuwa wani da haka ya aibata alqur'ani mai girma bayan ya san da cewa alqur'ani ba haka bane ba in hadha illa qaulul bashar alqur'ani ba kowa bane ba illa magana ta mutane kawai ba magana Allah madaukakin sarki bace sai Allah ya ce da shi sa uslihi saqar zan kona sa a cikin wutar saqar wa ma adraka ma saqar wa ya sanar da kai mece ce wutar saqar wannan wuta la tubqi wa la tadhar ba ta barin wanda aka jefa a cikin ta sai ta kona shi ba wata gaba daga cikin jikin shi ko wani lungu daga cikin jikin shi da za ta bari ba ta ci wurin ba wala tazar ko ba za ta bar shi rayuwa mai kyau a cikin ta lawahatun lil bashar wuta ce wadda take narka fata jikin mutum ta kona ta alaiha tis'ata ashar kuma akan wannan wutan akwai mala'iku guda goma sha tara da suke tsare da ita sai Allah ya ce وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika da ɗai ba mu sa ma'abuta tsaron gidan wuta ba illa mala'ika face sai mala'iku mala'iku ne Allah ya sa su zama masu dakon wuta jahannama wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru kuma ba mu sanya ƙididdigar su ba sai dai ya kasance fitina ga wanda suka kafirce ma Allah an ce mala'iku ne ke tsaron gidan wuta sannan Allah ya ce wannan mala'ikun guda goma sha tara Allah ya faɗi wannan adadin ne kawai don ya fitininci wanda suka kafirce mishi shi yasa wani mutum da ake ce mishi kalda ibn usaid ibn khalaf da ya ji an ce mala'ika guda goma sha tara ne sai ce ya ku taron ƙurashawa abinda nake so da ku kawai ku riƙe min mala'ikan nan guda biyu gobe kiyama sha bakwai ni na isa muku da su eh ni na gama da su ku dai kawai ku rike mini bai sau da mutum ne wanda yake a tarihi mutum ne mai ji da kanshi kuma karfi gare sa suka ce abin da ke nuna karfinsa akan yanka saniya a fede ta a ɗauko fatar ta ya hau kan fatan nan a sa mutum goma su fizgi wannan fatar don su kada shi sai dai fatar ta cire shi yana tsaye akan fata bai raurawa bai gilza ba saboda karfin shi yana ji da kanshi ya ce ku rike bin sha bakwai na isan muku da su shi ne wata rana ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka zo mi kokowa in ka kada ni zan yi imani da Allah annabi ya ce to ka zo ai yana shiryawa annabi ya daga shi ya kada shi yayi kaman bai bai kimtsa bane aka daga shi aka ƙara sai da aka mai kadi fiye da daya kuma karshe yake imani da Allah yake yake imani da Allah madaukakin sarki to shine yace in dai 17 19 ne kawai ku ku rike bin kaga yi izgili ne izgili ne da ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mala'ika 18 ne ku ƙurai shawa ku rike mini biyu kawai ni sha bakon na kare muku da su ina fata mun gane wanda Allah ya yi haka ne fitina a gare su saboda mala'ika ɗaya ma yaya za su yi da shi mutanen annabi lot da suke aikata wannan mummunar fahisha fahisha ta mi eh ta neman maza a daina cewa liwat fa liwat asalin kalmar liwat masu hana irin wannan alfasha suna yake cema liwat shi yasa ake cema annabin annabi mi lut saboda ya zo don ya hana wannan bandar da suke aikatawa neman maza shi yasa Allah ya ce mata fa'isha mummunan fa'ishar da suke aikata wanda kafin su wanda suka gabace su ba su taɓa yinta ba su ne farko wanda suka kirkire ta da Allah ya tashi azabtar da su mala'ika jibril ya turo musu garin gaba ɗaya malaika jibril ya ɗauke shi ya mushi juyin waina kifar da su gaba ɗaya wanda ke nuna ƙarfi na malaika jibril to idan aka ce malaika sha bakwai ne wani ne zai tinkare su bale haka ce a rike maka biyu sha bakwai za ka iya da su to fitina ce ga wanda suke kafare su yasa Allah ya ce guda goma sha tara su suke tsaron gidan wuta Allah ya ce sha tara ne bayan fitina kuma liyastayqina alladhina kafaru domin liyastayqina alladhina utul kitab domin waɗanda aka bai wa littahi na yahudawa da nasaru su ƙara samun yaƙini saboda haka yake rubuce a cikin littattafansu cewa mala'ikun da ke tsaron gidan wuta mala'ika 19 wa yazdada alladhina amanu imana kuma Allah ya faɗi haka ne dan ya dada ma masu imani imani akan an imanin su da gare su wala yartaba alladhina utul kitab kuma yayi haka ne dan kan wanda aka bai wa littayi su samu kansu cikin shakku ko kwankwanto wal mu'minun haka mummunai ma ba za su shakku ko kwankwanto ba wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad kuma Allah ya ga adadin su ne domin wanda adda kai ciwo na kafirci a cikin zukatansu su dinga faɗa wal kafirun da su da kafirai ma za arada Allah bi hadha mathala me Allah yake nufi da buga wannan misali na cewa mala'ika shatar bai ma'ana shatar Allah yayi haka ne domin waɗanda suke da tsatsa zuciya da dattinta da su da kafirai su dinga faɗan haka kadhalika yudillu Allah man yasha haka Allah madaukakin sarki yake batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma ya shiryar da wanda ya so wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijinka Allah sai shi kadai Allah madaukakin sarki bi ma'ana mala'ikun Allah suna da yawa ba wai dan kunji an ce 19 ba ku zaton cewa su kadai ne mala'ikun Allah mala'ikun Allah suna da adadin da babu wanda ya san adadin su sai Allah shi kadai madaukakin sarki shine wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar abin nan da aka ambata muku ko ko ishi alqur'ani mai girma ko wannan sura ba komi bane ba illa zikira lil bashar ko ya kasance ita wutar jahannama da mala'iku sha tsara da aka sa suna tsaran su ba komi ba yasa aka ambata muku sai dan ya kasance wa'azi ga mutane su kiyaye su nisanci abin da zai sa sa cikin wannan wuta ta jahannama hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim hadisin Anas dan Malik hadisin da yake bayani game da Isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ce sun ma'uri jabina ila sama'i sabi'a sannan aka hau da mu zuwa ga sama ta bakwai fafuti halana sai aka buɗa mana sama ta bakwai fa'iza ana bi ibrahim muslidan zaharahu ila albaitul ma'mur sai ga annabi ibrahim ya dangana gadon bayan shi zuwa ga albaitul ma'mur da ke can sama ta bakwai fa'iza huwa ya dukuluhu kulla yomin saba'una alfi malakin la ya'uduna ilaihi sai gashi a kowane ne mala'ika dubu saba'in suke shiga su yi ɗawafin albaitul mamur sannan in suka tai ba za su sake dawo bai zuwa tashin alkaya wanda ke nuna yawansu da adadin da babu wanda ya san adadin su sai Allah madaukakin sa haka imam tirmidhi da ibnu majah sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga hadisin abi dhar qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidan shi yace inni ara ma la tarau lalle ni annabi ina ganin abin da ba kwa gani wa asma'u ma la tasma'un ina jin abin da ku ba kwa je attati sama'u wa hukka laha an ta'itta sama ta ta yi ƙara ta girgiza ta yi ƙara kuma ya cancanta sai haka ma fiha mawdu'i arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabahatahu lillahi sajida saboda a sama babu wurin da za ka iya aje yatsinka guda hudu face sai akwai mala'ikan da ya sujada ga Allah maɗaukakin sarki ta cika dam ta cika makil babu inda za ka aje daidai yatsinka guda hudu dole sama ta yi ƙara saboda tana ɗauke da yaunin mala'iku a cikinta wanda ke nuna mala'ikun Allah maɗaukakin sarki suna da yawan gaske sannan hadisi ya zo daga abu huraira mai hukuncin marfu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari lailatul qadr daren lailatul qadr lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20 daren 27 ko daren 29 innal malaikata innal innal malaikata tilka lailata fil ardi aktharu min adadil hasa lalle mala'iku a cikin wannan daren sun fi yawa sama da yawan ƙasa ta duniya wanda ke nuna mala'iku sana da yawa babu wanda ya san adadinsu sai shi Allah maɗaukakin sarki kalla wal qamar Allah maɗaukakin sarki ce kalla dubba haka bane bar su dai wal qamar na rantse da wata wal layli id adbar na rantse da dare yayin da yake bada baya was subhi idza asfar na rantse da safiya yayin da take wayewa inna hala ihdal kubar wannan shine jawabin rantsuwa lalle ita wutar jahannama la'idal kubar ɗaya ce daga cikin manya-manyan bala'o'in gobe alkiyam nabiran lil bashar kuma gargaɗi ne ga mutane su kiyaye liman sha'a minkum من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر liman sha'a minkum dan haka duk wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddama ya gabatar da aikin alkhairi ya gabata aw ya ta'akhar ku kuma ya jinkiri kai ya aikata to ya zamna kai ya aikata dukan ku dai za a muku sakayya ne dangane da aikin da kuke aikatawa sai Allah ya ce كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai a wannan yinin bima kasabat rahina dangane da aikin da ta aikata rahinan abin kamawa ce da wannan aikin an gane ko kenan marhunatun bi amaliha kowace rai abin a kama ta ne da abin da ta aikata na munanan ayyuka illa ashabul yamin sai fa mutanen da yake na dama ne mutanen kirki masu imani su ne ba za a kama su da laifin da suka aikata ba za a gafarta musu laifuffukan su sakamakon imanin su sakamakon wasu ayyukan alkhairi da suka gabata fi jannatin yatasaalun suna a cikin aljanna suna ni'imtuwa da abin da ke cikin ta na ni'imomi yatasaaluna suna tambayar junansu ya junansu anil mujrimin dangane da kafirai ya halinsu ya kasance a yanzu bi ma'ana yan gidan aljanna suna cikin gidan aljanna suna ni'imtuwa da abin da ke cikin gidan aljanna na imomi daban-daban sai su fuskanci junansu suna fira suna tambaya game da kafirai a duniya ina suke wani hali suke ciki malamai suka ce za su yi wannan tambaya ne kafin a nuna musu su ana nuna musu su da sun gansu za su musu tambaya ne kai tsaye su ce da su ma sadakakum fi saqam ku kam me ya shigar da ku a cikin wutar saka ga mummunan tsira Allah ya kama wurin hutu wurin ni'ima shine gidan aljanna ku kam wani sababi wani dalili yasa aksa ku cikin wutar saka qalu lam naku minal musallin sai su ce mu kan bamu kasance cikin masu yin sallah ba mu yin sallah ba abin da ya dame mu game da abin da ya shafi sallah walam naku nut'imul miskin sannan ba ma ciyar da miskin ba ma fitar da zakka ba ma fitar da haƙƙin miskinai makusantansu da makusantansu duk ba ma yi ba ma bada wa kunna na kodu ma alkha'idin sannan muna kutsawa tare da masu kutsawa duk inda ake wata banna inda ake wata shigantaka wani wuri ne mahaɗa mawaƙa ce taro ne na 'yan fina-finai da makamantansu tare da mu ake yi duk wani bala'i da fitina da banna sai mun je wurin an yi da na kudu ma alkhaidi muna kutsawa tare da masu kutsa masu ƙaryata addini ma muna tare da su malalata ma tare da su ake yi gaba daya wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako ita ce ranar tashi alqiyam ba mu gushe ba akan haka muna taɓanna ba ma sallah ba ma ciyar da miskinai muna kutsa tare da masu kutsawa muna kare tare tashi alkiyama muna cikin hakan ba mu gushe ba hatta a tanar yaqin sai da yaqini kararai zo mana mutuwa ta riske mu sannan muka gano da kuskuren mu muka gano cewa ba mu daidai ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in su kam a wannan rana ceton mai ceto ba zai amfane su ba wani wanda zai cece su gobe alkiyama annabi ba zai cece su ba mala'iku ba za su cece su ba salihai daga cikin bayu ba za su cece su ba saboda bisu kafirai ne ceto yakan amfaniwa mai imani musulmi duk wanda ba musulmi ba ceton masu ceto ba zai amfani shi ba shi yasa ceto ceto yana da rukunai guda biyu na farko Allah ya yarda ya ba da izini ga mai ceto ya yi ceto ina fata mun gane ba wani wanda zai faru ceto gobe alkiyama sai Allah ya ba sa izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa ya isa ya ceto gobe alkiyama a wurin Allah face in ba da izinin shi ba babu shi sai Allah ya ba da izini shi yasa ceto na game na gaba ɗaya da zai faru ga al'umma gaba ɗaya musulmunsu da kafaransu a gobe alkiyama shine ceto game da cewa a je a ce ma Allah a yi hisabi an gaji da tsayuwa shekaru da shekaru an gaji an wahala ashe ruwan ga annabi ya ce ta kaina nake ashe ruwan ga annabi ya ce ta kaina nake na aikata kaza yau Allah ya fushin da bai taba yin shi ba kuma ba zai taba yin irin shi ba da haka ku je wurin annabi wani haka za su yi ta haka za su yi ta sun je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu tabbata nake da ceto sannan annabi lokacin yayi sujada Allah ya mishi ilhamin kalmomin da bai taba sanin su ba sai wannan rana ya yabi Allah da su ya tada Allah sannan Allah ya ce mishi daga kanka irfa rasak wasal tu'ta washfa tushaffa daga kanka kai manzon Allah roki za a baka nemi ceto za a baka ceto kaga sai da ya nemi mi sannan waye ba shi izini kenan karkare wani shehu cewa gobe zai cice ka wallahi ƙarya ce waye ga maka shi zai tsira bale har ya cice ka wani mutum ke cewa wai shehun ga da kuka makale ma kuna cewa zai cece shi zai cece ku ran tashi alkiyama idan aka je alkiyama kuka iske shi dauraya za ku ya za ku kenan wanda kuka dogar da shi an tarbe shi gashi nan ina labarin yake to da haka duk wanda zai ce zai cece ka wallahi ƙarya ce ki wa ya sanar da shi shi zai tsira bale har ya ceci wani dan haka yaudara ku shehune suke yaudara ku waliye suke cewa za su cece gobe alkiyama wallahi ƙarya ce suke ba a fara ceto sai Allah ya bada izini na farko kenan na biyu ba za a ceci wanda za a ceta ba sai Allah ya yarda da cewa a cece shi ba wai kawai an baka izini ba waje ka ɗauko wanda ka ga dama a'a sai in Allah ya yarda a ceci wanda sannan a cece shi ka ga riko nan biyu dole ka yi riko da surin ceto na farko sai an bashi izini wanda zai cece ka na biyu in ma an bashi izini sai Allah ya ce hadda kai in bai ce hadda kai ba a ceto ka ce yasa nan Allah ya ce fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane su ba fama lahum an tazkirati mu'ridin me ya same su ne game da jan hankali da wa'azi mu'ridina suke kawar da kai suna bada baya suna gudu ka annahum humurun mustanfira kai ka ce su wasu jakunan daji ne mustanfira masu guduwa tsananin gudu farrat min kaswara wanda suka tsere saboda jin tsoron zaki haka suke guje ma gaskiya ba su karɓar su kafirai bal yuridu kullu mri'in minhum bal ba haka ba ma wai abinda suke cewa kowane ɗaya daga cikinsu an yi ta suhufan munashara a bashi littafi a buɗe da zai karanta a ciki an ce Allah ya yi wahayi zuwa gare ka kai imani da annabi sannan za su yi imani wai sharaɗin da suka sa masa kai in dai za mu yi imani da kai kan manzan Allah to Allah ya sauko mu kowa daga cikin mu littafi sannan wannan littafin kowa zai iya karanta shi a ciki an ce wani dan wani kai imani da annabi haka suka ce kalla Allah ce bar su dai kyale su balla ya khafuna al-akhira su dai kan ba sa jin tsoron tashi al-qiyama ne da abinda ta kumsa na wahalhalu da makamantarsu kalla kyale su dai innahu tadhkira shi al-qur'anin nan tadhkira wa'azi ne da jan hankali faman sha'a zakara duk wanda ya so daga cikin ku sai ya wa'azu ya bi abin da ke cikin shi wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah haka kuma ba zai sa su wa'azu ba sai in Allah ya so Allah shi ke yarda ya baka dama ka wa'azu ka yi aiki da abin da ke cikin littafi huwa ahlut taqwa lalle Allah shine ahalin a ji tsoron shi a kiyaye dokokin shi wa ahlul maghfira sannan Allah madaukakin sarki shine ahalin gafara ga duk wanda ya nemi gafararsa zai yafe masa duk wanda ya nemi afuwa Allah daga laifukan da yake aikatawa duk girman su Allah madaukakin sarki zai masa afuwa kuma zai yafe masa na gane da wannan laifukan da zai aikatawa ko ya aikata nan za mu dakata kenan abin da mu faɗa daidai Allah sami tarayya kuskure kuma kamancin shi Allah ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi